نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن مما يتعلق بطرق العلاج فيما يتعلق بما تكلمنا عنه في الأسبوعين الماضيين من الحديث عن الإلحاد عن أسبابه وعن آثاره المدمرة واليوم حديثنا عن طرق علاجه إنه واجب على الأمة أن تتكافأ الأيدي من أجل إيقاف هذا المد أي مد الإلحاد واستئصاله من جذره وعلى المؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات الدعوية ومن, ومن ذلك كذلك ومن أهمها دور الأسرة وهذا الذي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى على الآباء والأمهات الاهتمام الزائد على تربية أولادهم وعلى الاهتمام بما يتلقونه في وسائل الإعلام وهذا قد سبقت الإشارة إليه ولكن اليوم نتناوله بشيء من التفصيل إن شاء الله من الأمور المهمة فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة الوقوف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبرا وتذوق طعم الإيمان من خلال التأمل في صفات الله وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وغرس العقيدة الصحيحة في النفس بكل الوسائل ومنها التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب ومنها الإكثار من ذكر الله فإن الإلحاد ليس قضية علمية ثابتة وإنما هو مجموعة وساوس والوساوس إنما تنفذ من خلال الشيطان فإذا أكثرنا من ذكر الله تعالى وعلمنا أولادنا القيام بذكر الله ليل نهار وفي جميع الأحوال يتوخى من خلال ذلك أن يقينا الله تبارك وتعالى وأولادنا من هذه السموم التي تبث في مجتمعاتنا ثالثا تأسيس أصل التوحيد في قلب الطفل والشعور برقابة الله تعالى للإنسان وبناء مفهوم الرقابة الذاتية وبناء مفهوم الرقابة الذاتية الذي يربي المسلم على رقابة الله في جميع أعماله وأحواله كأنه يراه وهذا الشيء هو الذي يربي المسلم على رقابة الله تعالى في جميع أعماله وأحواله كأنه يرى الله تبارك وتعالى قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فاهتموا عباد الله بتربية أولادكم وتعليمهم مر- مراقبة الله تبارك وتعالى أشعروهم إشعارا دائما بأن ربهم تبارك وتعالى يراقبهم ويطلع على ما في صدورهم وما يجول في صدورهم رابعا معرفة الشبهات التي تنشر في أوساط الأبناء في كل مرحلة وسن معين وطرحها في جلسة عائلية أسبوعية ومناقشتها مع الأسرة بكل أفرادها وترك الحرية للأبناء لإبداء رأيهم بكل شفافية والمناقشة الهادئة مع التوجيه السليم أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم وجميع أولادنا من هذه الشرور أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوانا الأمر من ذنب الله صلى الله عليه وسلم باين قوديا مدر إياكا قال الله مدوككي دا صلاتي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم كمر كلهم wasiyar mu ita ce dai abinda Allah ya mana wasiya da ita da mu da al'ummomin da suka zo gabaninmu ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله للي من وسيا قودا دا أكبي ولتافي قبانينكم كما كوما مني مكو وسيا سواكو جزء الله babu wasiya mai tsada irin ai maka wasiyar ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah bayan haka ya ku bayin Allah zancenmu na yau dori ne akan maganar da muka yi makonni biyu da suka gabata mun yi magana akan ilhadi wato korewar samuwar Allah wannan aƙida da take neman yaduwa a tsakanin samari da yaƙar addinin musulunci mun yi magana akan sababinta mun yi magana akan abubuwan da takan jawo alamun da ake gani idan wannan irin aƙida ta kama ƙasa wannan shine muka yi magana a kansa a makon da ya gabata a yau insha Allah abin da za mu yi magana a kai in Allah ya sa lokacin ya ishe mu shine magana akan hanyoyin maganin wannan zahira wannan musifa da wannan bala'i matakin farko an kasa abun kashi-kashi akwai abin da yake wajibi ne akan iyaye da yayyu ko yayye ko in ce da gida baki ɗayansa tsayuwar da zai yi akan 'ya'yan gidan wajen tabbatar da cewa sun tsaya akan addinin musulunci kuma ba su fanɗare sun bi wannan mummunar hanya ba na biyu akwai abin da ke wajibi akan malamai masu da'awa me ya wajibi a kansu masu wa'azi masu ilmantarwa masu karantarwa malamai dai na al'umma mataki na uku matakin ƙungiyoyi da suke na sa kai don taimakon al'umma me ake nema abunsu sannan mataki na hudu ƙungiyoyi na abin da ya shafi hukuma da gidajen tarbiyya da wajen ilmantarwa makarantu da kuma ma'aikatu na ilimi menene aikinsu dangane da wannan za mu fara yau insha Allah tattaunawa dangane da gida menene wajibin mai gida da uwar gida dangane da 'ya'yansu akan tsare su wato tsare 'ya'yan daga aukawa cikin wannan mummunar aƙida ta watsi da addini da kuma inkarin ma samuwar Allah da cewa ba Allah ba addini babu komai sai rayuwa da miƙe kafa da mutum ya abin da ya ga dama da sunan yanci babba daga cikin abin da duk mai hankali kuma mai tausayin wannan al'umma zai fara da shi shine abin da ya waje ba akan iyali babba daga ciki makalewa alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato hadithan manzo sallallahu alaihi wa sallama da littattafan addinin musulunci a karanta alkur'ani a yi tadabburi cikin ma'anarsa tadabburi shine tuntuntuni da tunani da juya kwakwalwa da tunani akan ma'anonin abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani duk abin da ka ji na alƙur'ani ka nemi malami ya maka bayanin me ake nufi in ka fahimci ma'anar to yayin da ka ji an karanta ka riƙa jujjuya wannan ma'ana ta girman Allah da girman alƙadarinsa da ikonsa da sarautarsa da mulkinsa da kewayewarsa da iliminsa da ƙarfinsa da kuma cewa shine mai iko akan kowa shine mai iko akan komai shike da iko akan zuciyarka shike da iko akan duk abin da ya shafi rayuwarka tunani akan wannan da siffofin Allah subhanahu wata'ala da kuma karanta sirar manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan adam abin misali a matsayin dan adam inda babu wanda ya kai shi daraja karanta sirarsa ya fi kowa hankali duk wani mai hankali bai kai shi ba duk wani mai basira mai kwakwalwa da yake ji da kwakwalwarsa bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwakwalwa da intelligence ba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da sakon Allah ya karbe shi ko bai karba ba ya karba karbar tasa ce ma ta sa har abun ya zo mana da bai karba ba da duk ba musulmi a duniya don haka wanda ya fi kowa intelligence ya fi kowa wayo ya fi kowa basira ya fi kowa ilimi ya fi kowa hangen nesa to ya yarda da Allah ya yarda da sakon Allah ina ka samu wannan hankalin da zaka ce kai baka bukatar Allah baka bukatar sanin ilimin Allah da kuma dasa daga cikin babban aikin iyaye su rika dasa aqida mai kyau a zuciyar 'ya'yansu tun suna ƙanana a rika haɗa su da Allah a rika girmama musu Ubangiji akwai mahalicci da ya halicce mu ba uwa da uba ne suka halicce ka ba in uwa da uba suka halicce ka su waye halicce su su ma an halicce su in aka tafi can ƙarshe to dukkan mu daga ɗan adam na farko ko in ce annabi adam wanda shine mutum na farko duka daga can muke Allah maɗauki ya halicce shi daga yunbu ya fesa masa rai sannan ya wayi gari jini na yawo a jikinsa aka halitta masa mata aka kaddara cewa in ya sadu da matan nan kuma za a haihu a haka aka same mu da ruwa wanda Allah ya siffanta shi da cewa mahin ruwan da yake wulakantacce ko kai ka da shi kana kyamar ya taɓa ka to ina alfahari da kake da shi da za ka ce ka fi ƙarfin ka karfi ilimin Allah da dokar Allah bayan ku ga asalin ka to a ilmantar da yara wannan abun a cusa musu wannan tunani sannan abu na biyu a lazimci wasiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda ta zo a wannan babi shine ne a yawaita zikirin Allah duk mutumin da ya yawaita zikirin Allah to Allah zai masa maganin wannan fitina wannan abin da ake ce ma ilhadi inkarin samuwar Allah ba wani abu bane ba hakika ce ilmiya ba kamar da bature ke cewa ba scientific fact bane wasu wasi ne ko kwanto ne kawai babu wani dalili da aka dora shi a kai shi ko wasu wasi asalinsa daga shedan yake to duk mutumin da zai yawaita zikiri to Allah zai masa maganin wasu wasun shedan shi duk mutumin da zai zo ya ce maka ba Allah ba yana da dalili ne akan ba Allah ba a'a ko kwanto yake da shi a kai ko kwanto ko baya gusar da yaƙini rashin sanin dalili ba shi ne rashin wujudin dalili ba malamai sun ambaci wannan rashin sanin ka ga abu baya nufin babu shi kai ne baka sani ba duk hankalinka duk kwakwalwarka ba ka iya cewa duk abin da ke duniya ka san shi abin da ke cikin jikinka ma baka san shi ba a jikinka kar ka fita wani wuri ba a gidanku ba ba a unguwarku ba a jikinka akwai abubuwa da Allah maɗauki ya rakka ba ya halicce ka baka san su ba tambayi shi mai wannan zance adadin jijiyoyin da suke jikinsa bai sani ba adadin jijiyoyin da suke idansa kawai da aka halitta masa yadda Allah ya rakkaba masa fata fatar jikin nan nasa da tsarin da aka halitta ta ba zai iya gaya maka ba amma zai inkarin cewa babu ma'alicci saboda jahilci don haka wannan wasuwasi ne shi kuma wasuwasi maganinsa zikirin Allah da makalkalewa zikirin Allah da karanta alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abu na uku assasa da sanya ginshiki na tauhidi a zuciyar yaro tun yana karami da kuma koya masa cewa akwai ƙarfi da ya halicce shi sunansa Allah mahalicci ne shi ba halitta ba ne shi ya halicci komai kuma yana sanin abin da kake yi tun yaro yana ƙarami ka ilmantar da shi wannan in ka ilmantar da shi wannan ba zai wayi gari yana cewa bai san Allah ba don haka duk wata shubuha da wani tunani da wata kokonto da za a kawo ta hanyarsa ai kokari a nuna masa ba mahalicci ba zai yarda da wannan ba domin tun tashin sa ya san akwai mahalicci don haka aikin iyaye ne su ilmantar da ƴaƴansu Allah su gaya musu Allah su tashi da sanin girman Allah ba fada bane abin ba duka bane ba zara ido ba in ka koya wa yaro girmama Allah to ko kana nan ko baka nan zai guji abin da ka ce masa amma idan ka bari kai yake tsoro ba Allah ba to zai rika barin abin da ba ka so a lokacin da kake nan in ko ba ka nan zai aikata duk abin da ya ga dama to kuma a haka zai tashi in ya shiga makarantar da ba a koyar da addini bai san komai na addini ba zai tashi bai san abin da yake tsoro ba sai dan adam sai kaga baya tsoron Allah don haka a koya wa yaro sanin Allah da sanin girman Allah Allah ya san kowa Allah ya san komai ya san abin da ke yawo a cikin zukatanmu baki ɗaya duk inda mutum ya ɓuya to Allah ya san abin da ke yawo a cikin zuciyarsa allazi yaraka hina taqu Allah shine wanda yana ganin ka yayin da kake tashi wa taqallubaka fis sajidin yana ganin jujjuyawar fuskar ka da kake yi a cikin masu sujada Allah yana ganin ka daka duk inda ka shiga irin yadda ka san yana ganin ka kuma haka ya san duk wani ƙwaro duk ƙanƙantar kiyashi da ka sani ya shiga nan ka take shi ma baka sani ba to Allah ya san da shi ya san ka taka masa halitta a ilmantar da yaro wannan abu na hudu a yi bincike a kan shubuhohin waɗannan mutane da suke yada su kuma sannan a riƙa zama ana tattaunawa a kansu mai gida ya zauna da matarsa da 'ya'yansa wannan fitina da take tasowa wani lokaci akwai abubuwa da yawa da mukan bar su mu ce ai ba abin tattaunawa ba ne dangane da yara yaran nan kuma yanzu suna da wayan da ba mu da irin wannan wayan a yanzu 'ya'yanka a yanzu duk sun fi ka wayo ƙanana sun iya hawa intanet su shiga wurare su samo ilimin da kai baka taɓa jin labarinsa ba to abin nan da suke samowa kai da kake tsorace musu na wannan mummunan tunani akwai shi yana nan ana tallansa a intanet da tsakanin abokai don haka ko ka zauna ku tattauna tare da su kai ma ka yi karatu kai ilimi in ba haka ba za su ɗauko abin da ba za ka iya bashi kariya ba kuma la'alla kai ma su buha ta je ta shafe ka Allah ya tsare mu abu na ƙarshe wanda akan sa zan tsaya sai wani lokacin sai mu tattauna akan wani gefen iya abin da ya shafi iyali shine za mu tattauna yau wajibi ne akan iyalai su tashi da samar da alaka a tsakanin junansu uba ya riƙa zama da 'ya'yansa ya girmama 'ya'yansa yaro saurayi a jashi a jiki ba a bar shi ya zama cewa yana tsoron uba ba uba ya zauna da shi ya yi hira da shi ya ji tunaninsa sai ya sa masa sai shi amma in ana ɓuyan ɓuya da uba da 'ya'yansa to shi kenan sai a je a ɗauko miyagun aƙidu ba a sani ba kuma a samar da alaƙa tsakanin sauran dangi a riƙa yawan ziyarce-ziyarce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da sada zumunci sada zumunci yana cikin babban abu yan uwanka karka bar su ka rika kula da su kana kuma shiga rayuwarsu kana bincikar su kana kuma samar da alaka a rika kokari kuma sannan ana tarbiyyar mutane akan halaye na kwarai halaye na kwarai yin gaskiya nisantar abin da ba shi da kyau yaro daga takinsa ya kyamaci abin da ba shi da kyau saboda me an ilmantar da shi a koya masa yin gaskiya a nuna masa sharrin da ke cikin yin ƙarya ko a gaban waye zai iya faɗin gaskiya ko a gaban waye zai kare gaskiya ko a gaban waye kuma ba zai ƙarya ba to a tarbiyyantar da yaro akan irin wannan shine zai tashi a matsayin mutum sannan kuma ya zama cewa a yi ƙoƙari wajen duk abin da zai tabbatar da yaƙini a zukatan 'ya'ya yadda duk wani kokonto ba zai iya girgiza su ba wannan kuma baya samuwa sai da ilimi to insha Allah a haduwar mu ta gaba za mu tattauna menene wajibin malamai masu da'awa menene kuma wajibin wato ma'aikatu na ilimi da makarantu sawa'un na boko da na arabiya menene aikin su wajen sa wannan ilimi da kuma tsare 'ya'yan musulmi daga aukawa cikin irin waɗannan tunani ko tunane-tunane waɗanda za su nesanta su daga addinin musulunci أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من رقونك كالألي من سمالمه Allah ka tabbatar da su akan addinin musulunci Allah ka tabbatar da su akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗannan irin abubuwa na tunane tunane da suke zuwa su ɗauke musu tunani har su kai su ga yi watsi da addini su daina sallah su daina azumi su daina komai na musulunci ya Allah ka nesanta waɗannan abubuwa daga shiga kwakwalensu Allah ka ƙarfafi zukatansu da imani tabbatacce rasifi mai yaƙini wanda babu abin da zai girgiza shi na kokonto ko wata shubuha ko wani wasuwasi daga shaidan ya Allah gaba ɗaya mu da mu da su Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka yassare mana dukkan abin da ya kuntata yan uwa musulmi kafin mu yi sallah ina jan hankalinmu har yanzu sharaɗi ne na shigowa masallacin nan mutum ya sanya wannan takunkumi a bakinsa ya rufe hancinsa da bakinsa musamman saboda wannan annoba wadda alhamdulillah muna cewa Allah ya tsare mu daga tafirinta to amma fa har yanzu muna gani a ƙasashen duniya tana dawowa ana ƙara mutuwa muna fata ba za ta sake dawo mana irin yadda take da ba Allah maɗauki ya kaɗe mana ita amma kuma ɗaukar mataki har yanzu yana nan don Allah a riƙa daurewa ana kulawa da wannan tsari da aka ambace shi duk wanda zai zo masallaci ya yi ƙoƙari ya samu wannan ɗan ƙyallen ko makamancinsa ya rufe hancinsa da bakinsa Allah muke dogaro gare shi amma ɗaukar mataki kuma ba laifi ba ne dangane da dukkan abin da zai damu al'umma Allah muke roƙo ya tsare mu ya tsare al'ummar mu daga kowane lamari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad qumu ila salatikum